الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بهك والسلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته barkan mu da wannan marici na laraba 19 ga watan ramadan a shekara ta 1446 hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da 19 ga watan uku a shekara ta 2025 miladiya daga wannan masallaci mai albarka na Uthman ibn Affan wanda ke unguwar Wuseto a cikin birnin Abuja kafin mu fara karatu muna da tambaya guda daya mai tambaya yace assalamu alaikum wa alaikum assalam yace malam idan ana bin liman sallah idan yana karatu bin sa za a yi ko shiru za a yi idan liman yana karatu in a bayyana ne to shi ma mu shiru yake ya saurara saboda wannan ita ce ka'idar karatun alkur'ani ko a sallah ko a wajen sallah in dai ana yi ka saurara wa idza quri alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu in ana karanta qur'ani ku kasa kunne ku yi shiru ko a wajen sallah ko a cikin sallah duk ɗaya ne babu bambanci to amma idan liman yana karatun sallah a ɓoye to mamu yana da damar yayi nasa karatun kai ma za ka karanta fatiha ka za ka karanta surar ka ka'idar kawai shine in liman ya gama nasa karatun ya tafi ruku'u ba za ka ce sai ka karasa naka ba sai ka katse ka bi shi saboda ka'idar inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bihi fa idza raka'a farka'u an sa liman ne dan ai koyi da shi in yayi ruku'u ku yi ruku'u to kaga in yayi ruku'u baka yi ba ka saba da haka wannan shine yace sannan kuma Allah ya ce duk wanda yayi sallah bai karanta fatiha ba ba shi da sallah ya hukuncin yake madalla Allah ya mai da malam gida lafiya to na karanta ne kamar yadda ya faɗa cewa wanda ya yi sallah babu fatiha ba Allah ya faɗa a ƙur'ani ba manzo Allah ne ya faɗa a ingantaccen hadisi an gane ko kawai wannan shine gyaran da na yi masa saboda a ka'ida ta ilimi duk da duk abin da annabi ya faɗa Allah ne ya sa shi ya faɗa to amma dan a ware maganar Allah kai tsaye sai a ce Allah ne ya faɗa maganar annabi kuma sai a ce annabi ne ya faɗa amma dai dukkaninsu wahayi ne sakon Allah ne domin Allah ya ce annabin wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahayu yuha duk abin da ya faɗa muku wahayi ne muka yi masa to tabbas haka ne manzo Allah ya ce duk wanda yayi sallah babu Fatiha sallar sa bate ba to amma mutumin da yake bin liman ai Fatihar liman ita ce Fatiharsa an gane ko da haka in dai liman yana karatun fatiha a bayyane to kai shiru za ka yi amma in a ɓoye yake to kai ma za ka yi taka fatiha kamar dai da muka faɗa a baya allah ya samu dace a jiya idan ba a manta ba mun cike da ƙarshen aya ta 165 daidai cikin wannan sura mai albarka suratul baqara wato faɗin allah maɗaukakin sarki wa minan nasi mai yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah da aka yau za mu tashi farkon aya ta 166 faɗin Allah maɗaukakin sarki idh tabarra alladhina tubi'u min alladhina taba'u kuma wannan shine darasin mu na 19 me Allah ya ce
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار
Allah madaukakin sarki ya ce iz tabarra allazina tubi'u ga ya musu lokacin da waɗanda aka bi za su yi wa waɗanda suka bi sun tawaye mana dukkanin wani shugaba da wani ya bi shi a duniya kuma biyayyan nan ta zamo akan bata ba bisa ga shari'a ba akan zuciya son zuciya ba bisa ga doran nassi ba to a ranar lahira da shugaban da mabiyin sai sun yi fada a gaban zatin Allah shugaban yana ba ni na sa ka ba yana kaifa na bi ba ruwana da kai a'a ka taimake ni sai an yi uwar watsi wannan sawa'an shugaba ne na mutane ko shugaba ne na aljanu wanda aka bin mutum ne ko wanda aka bin aljani ne ko wanda aka bin mala'ika ne domin akwai mutanen da suka bi mala'iku a madadinsu ba Allah suka ce mala'iku ‘ya'yan Allah ne mata kuma suka bauta musu tare da mala'ikun ba su suka sa su ba to har su ɗin sai Allah ya haɗa su da mala'ikun sun yi tsatsi ne ne a gabansa don a kure ƙarya a kare ta shi ne Allah ya ce wa yau mai hashiruhum jami'an sun mai ƙulu lil mala'ikati a ha'ula'i iyakun kanu ya abudun gaya musu ranar da za mu tashe su mu haɗa su da mala'ikun da suka bautawa sai Allah ya ce da mala'ikun wayannan ku suka bautawa ku kuka sa su su yi muku bauta a ina na ce a yi muku bauta ƙalu sai mala'iku su ce su ba hana anta waliyuna min dunihim sarki ya tabbata gare ka ya Allah ba ruwanmu da su bal kanu ya abuduna aljinna aljanu suka bautawa aktsaruhum bihim mu'minun da su suka yi imani to haka hatta annabawa annabi isa da kiristoci suka bauta masa za a kawo isa a kawo kiristocin ubangiji madaukakin sarki ya ce iz qala allah ya isa ibn maryama a anta qulta lin nas ittakhizuni wa ummi ilahayn min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq in kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta allamul ghuyub ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم الله يتي زام زود النبي إيسا سيم تنبيش أقبنسو أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله كي كتير متاني سريكيك دماهي فيك سبار الله kala sai annabi isa ya ce subhanaka sarki ya tabbata gare ka ya Allah ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq ba zai yi in faɗa abin da na san ba gaskiya bane ba in kuntu qultuhu in ma na faɗa faqad alimtahu Allah ai ka sani ta'lamu ma fi nafsi ka san abin da ke cikin raina wala a'lamu ma fi nafsika ni ban san abin da ke cikin ranka ba innaka anta allamul ghuyub ya ubangiji kai ne masanin gaibu ma qultu lahum ni ban ce da su ba illa ma amartani bihi sai abin da ka umarce ni da shi a ni'budullaha rabbi wa rabbakum ku bauta wa Allah ubangiji na ubangijinku wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim ya ubangiji na sa ido a kansu tsawon kasancewa ta a cikin su akan wannan falamma ni bayan ka dauke ni kunta anta raqiba alaihim kai ka ci gaba da kula da su an gane ko to da haka wannan yake nuna maka irin wannan abubuwan za su faru tsakanin dukkanin wani shugaba da dukkan wani mabiyinsa a ranar lahira in dai biyayyar nan akan son zuciya ce ko akan bata ce sawa'an shugaban da aka bi ko annabi ne dan Allah ya tabbatar da gaskiya kuma yayi adalci wannan yana daga cikin cikar adalci to hatta shedan din ma wanda aka bi shi ma sai Allah madaukakin sarki ya tsayar da shi da mutane kai suka bautawa kai ka ruɗe su kai kai kaza kai kai kaza to shi ma zai zo ya ce ƙarya suke mun wa qala ash-shaytanu lamma qudiya al-amru inna allaha wa'adakum wa'ada al-haqqi wa wa'adtukum fa akhlabtukum wa ma kana li alaykum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi inni kafartu bima ashraktumuni min qabl inna adh-dhalimina lahum adhabun alim ubangiji subhanahu wataala ya ce shedan ma zai faɗa bayan an gama zartar da lamari yan wuta za su shiga wuta yan aljanna za su shiga aljanna sai shedan ya ce da yan wuta inna allaha wa'adakum wa'adal haqi Allah ya yi muku alkawarin gaskiya ya turo muku annabawa ya saukar muku da littattafai ya tayar muku da masu wa'azi su gaya muku gaskiya amma kuka yi kunnan uwar shegu kuka kibin su wa wa'adtukum ni kuma nazo ne muku nawa alkawarin na bogi ku bi ni ba matsala zan tsaya muku kaza kaza ba hujja ba aya ba hadisi na ja ku da ka kuka bi ni aka karanta muku aya da hadisi kuka sa kafa kuka shure wa ma kana li alaikum min sultanin sai ce to ai ba tilasta ku ne ba kowa zai ce shedan ne yanzu idan mutum ne ya sata aka kama shi wallahi shedan ne in zina ya aka kama shi shedan ne duk wani shegantaka da mutum ya yi shedan ne to shedan sai ya ce wa ma kana li alaikum min sultan ni na tirsasa ka a ina ne na kama hannunka na jaka kaje kai sata a ina ne na tirsasa ka na kai ka gidan giya ka sha ni kawai nawa na gaya maka ne na ruɗe ka kuma ka bi ruɗin wa wa'adtukum fa akhlabtukum nayi maka alƙawari na saba ma Allah kuma ya maka alƙawarin gaskiya ka ƙi ka bi wanda da ka bi shi zai cika maka nasa alƙawarin da ka sai ce ma ana bi musrihikum yau kar ku zarge ni ni ba zan yi kuka da ku ba ni kuma kar ku yi kuka da ni in akwai shedanin aljani to ai akwai shedanin na mutum ma in ni nayi ziga kuma ai kuna so an gane ko inni kafartu bima ashraktumuni min qabl abinda kuka ce ni na sa ku ƙarya kuke mun da haka ubangiji yace inna inna zalimina lahum azabun alim ku sani azzalimai dai azaba mai radadi tana nan tana jiran su to wannan abun ko ba dade ko ba jima zai faru me hikimar gaya mana yau dan ka san duk wanda zaka bi ka bi shi akan hujja da dalili in ba haka ba in wata makauniyar soyayya ce in wata alaƙa ce ta duniya wallahi a lahira sai kun tsine wa juna annabi ibrahim ya faɗi wannan ka'idar ga mutanensa wa qala inna mattakhattum min dunillahi awsanan mawaddata bainakum fil hayatid dunya thumma yawmal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'din wa yal'anu ba'dukum ba'da ya ce ku sani duk abin da kuka riƙa koma bayan Allah don wata makauniyar ƙauna a yau a duniya kuke binsa kuke saba wa Allah to ku sani a ranar lahira sai kun yi tofin alatsi ne wa juna a gaban zatin Allah sai kun tsitsi ne wa junanku a gaban zatin Allah shugabanni su ce Allah wadaranku mabiyan su ma su ce kuma Allah wadaranku shehunnan da suka ja mutane akan bata su tsine wa muridai muridai su ma su tsine wa shehunnai haka za a yi a gaban zatin Allah domin mai al'akhila'u yau ma'izin ba'aduhun liba'adin aduwun illal muttaƙi duk wasu masoya a wannan ranar sai sun tsine wa juna soyayyar sai ta koma kiyayya in dai ba don tsoron Allah ba ma'ana in dai ba akan tsoron Allah aka gina wannan soyayyar ba to da ka ya'yan uwa musan wanda za mu so me zai sa mu so shi musan wanda za mu ki me zai sa mu ki shi soyayya ibada ce kiyayya ma ibada ce ba ka so sai wanda Allah ya ce a so shi da dalilai na shari'a ba ka ki sai wanda Allah ya ce a ki shi da dalilai na shari'a to shine Allah madaukakin sarki yake hararo mana wannan manzari wannan abu da zai faru a nan gaba ko ba dade ko ba ji ba da haka shine yace wa idza hushiran nasu kanu lahum a'da'a wa kanu bi ibadatihim kafirin in an tara mutane a filin tashin alkiyama shugabanni za su zamo makiya ga mabiyansu kuma duk abin da suka yi musu na biyayya sai sun ce ba mu muka sa su ba ba ruwanmu kai da kaki bin annabi kaki bin sunnarsa ka ce shehu wani zai sa ka aljihu sai ka je filin tashin alkiyama za ka raina kanka sai ka ga ya tashi zindir haihuwar uwarsa sannan za ka san ashe ƙarya kake yi ko kai masa koye maka saboda manzan Allah ne ya faɗa duk wani ɗan adam a duniya a ranar tashin alkiyama tsirara zai tashi ubangiji ya ce kama bada ana awwala khalqin nu'iduhu yadda muka fara halitta haka zamu dawo da ita to ya Allah ya fara halitta akwai wanda ya zo da riga ne to kowa tsirara zai tashi da haka yanzu kana cewa ma wani zai tashi da riga ƙarya kai wa Allah abin tambaya da rigar ya zo duniya to in ku ba da rigar ya zo duniya ba ba zai tashi da ita ba domin yadda ka zo haka za ka koma dan wannan kyallan da ake sawa mutum in ya mutu aje a rufe shi dan suturta tsaraici ne karka ga tsaraicinsa amma kwana nawa kyallan yake a cikin ƙasa yake tafiya tsirararsa yadda aka sa shi haka zai fita to amma kai ka zo an ruɗe ka ko ka ruɗi kanka ka ce shi wani zai tashi da riga har ma mai aljihai aljihan suna cin mutane dubu saba'in ba aya ba hadisi ba lafiyayyen hankali magana ce kawai da molanka kuma mutane kar a ce musu a'a dan kar su zagi mutane kar su ce maka ba ka san annabi sai ƙarya wai dole a yi shiru kuma da sunan addini wani wani irin rayuwa ce to da ka dai ta malam mudi su fikin mu dai namu mu gaya muku ko ku ɗauka ko ku yi dariya dariyar ku ta zan kuka daɗa ma'ana haka rayuwa take shi ma'alar rasul illal bala malami manzo duk wani mai nasiha ta sai gaya maka ruwanka ne ka ɗauka ruwanka kar ka ɗauka wa qulil haqqu min rabbikum faman sha'a falyu'min man sha'a falyakfur gaya musu gaskiya daga ubangijin ka baka da tilas in sun so su dauka in sun in basu ga dama ba kar su dauka haka Allah yake biyayyar ka ga Allah ba ta kararsa komai kai take amfana tawayen ka ga Allah ba zai cutar da shi da komai ba kanka kake cuta man amila salihan fali nafsihi wa man asa'a fa alaiha wa ma rabbuka bizallamin lil abid in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha duk wanda ya nagari kansa kuma wanda ya mummuna ma kansa a wata ayar Allah subhanahu wa ta'ala ya ce walau tara idhiz zalimuna mawqufuna 'inda rabbihim yarji'u ba'dhum ila ba'dinil qawl yaqulu alladhina istud'ifu lil ladhina istakbaru laula antum lakunna mu'minin wa qala alladhina istakbaru qala alladhina istakbaru lil ladhina istud'ifu anahnu sadadnakum 'anil huda ba'da iz ja'akum bal kuntum mujrimin وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب Allah ya ce da za a nuna maka majigin abin da zai faru a tashin alkiyama da wannan abin da muka gaya maka shi za ka gani taro da taro za ka ga shugabannin bata da mabiyansu su mabiyan suna cewa shugabannin laula antum wallahi ba dan ku ba su shehuwa na su malamwa ne lakunna mu'minina da mun yi imanin gaskiya an ja mana aya an ja mana hadisai an gaya mana gaskiya amma kuka ɗauki hankulanmu kuka ruɗar da mu ƙalar ladina takbaru su shugabannin sai su ce a na hannu sadadina kuma anil huda mu muka kange kuma muka hana kuma shiryar bal kuntum mujrimina kuma mutanen banza ne kuma kuna son batar kuma kuna son casunku kuna son raƙashewarku kuna son morewarku sai kuka hada da sanku na zuciya da fatawar da muka yi muku sai kuka je kuka shakata kuka hole qalil ladina tud'ifu sai raunanan su ce da shugabannin bal makarul layli wan nahari wallahi makircin da kuka yi ta kullawa ne dare da wuni iz ta'muruna na kuke ta zuga mu an nakfura billahi makafir cewa Allah a gaya mana aya mu ƙaryata a gaya mana hadisi mai kunnan uwar shegu wa naj'al lahu andadan muka rinka sanya wa Allah kishiyoyi in an ce abu kaza Allah ne ke yi sai ku ce mana shehu ma zai iya yi in an ce abu kaza haƙƙin manzon Allah ne sai ku ce shehu ma yana da shi ai shi ma jika ne ya dosano wannan irin rainin hankali ne annabi ba ɗaya ba kenan annabi ba ɗaya ba kenan to da haka dai wannan shine abubuwan da za su faru yan uwa ya kamata mai hattara tun kafin lokaci yayi Allah ya riga ya gama yanke mana hanzari ruwanmu mu bi ruwanmu mu kibi to da ka ubangiji subhanahu wataala yake gaya mana wannan iz tabarra alladhina tubi'u min alladhina taba'u akwai lokacin da waɗanda aka bi za su yi wa waɗanda suka bi sun tawaye wara aula azaba saboda dukkanin su sun ga azaba in shehu ka bi shi ma ya gauta ta kansa yake kai ma din ka gautar ta kanka kake yi وتقطعت بهم الأسباب duk wata alaƙa a nan ta yanki in soyayya ce ta sa babu ita in wani fa'ida ce ta duniya ake samu babu ita da haka wannan shine ma'anar wata ƙaffa'ad bihimul asbab dalilai na soyayya dalilai na kauna duk sun ƙare ƙala a ta an ibn abbas a ta'u dan abi raba ya ce abdullahi dan abbas ya ce wata ƙaffa'ad bihimul asbab ai almawadda ƙaunar da take sa a saba wa Allah dan abu wani to a wannan ranar ta ƙare babu ita wa qala alladhina tubi'u wa qala alladhina taba'u zaka ji waɗanda suka yi biyayyar su kuma suna cewa law anna lana karra ina ma muna da damar a sake mai da mu duniya fa natabarra'a minhum mu je a can mu kwaye musu baya mu ki biyayyar gare su saboda a duniyar suka yi biyayyar lafazin karra bi ma'ana auda wa raja'a ina ma a mai da mu duniya ina ma mu sake komawa to duk wanda ya aikata ba daidai ba in ya je lahira idan ya ga sakamakonsa sai ya yi wa Allah magiyar Allah ka mai da ni duniya mana in gyara qala rabbi rji'un la'alli a'malu salihan fi ma tarakt amma ba wanda Allah zai amsawa qala kalla ubangiji sai ce a'a ba a haka in an zo nan ba a komawa wa haramun ala qaryatin ahlaknaha annahum ilayhim la yarji'un duk wanda muka kawo shi nan ba ma mai da shi duniya inda kirki ka zo ka zo kenan in ma da shari ka zo ka zo kenan shine Allah madaukin sarki ya ce an auta qula hina taral azaba law anna li karratan fa akuna minal muhsinin akwai waɗanda za su ga azaba sai su yi magiyar ya Allah mai da mu duniya mana mu je mu gyaro mai da mu duniya wa'azin da ake mana mu je mu ɗauko mu aiki da shi mai da mu duniya waɗanda muka makance muka kibinka muka bi su mu je mu ce yanzu ba za mu bi su ba mu yi musu tawaye mu dawo mu bi ka sai Allah ya ce a'a bala qad ja'atka ayatuna fakadzabta biha ayati fakadzabta biha wastakbarta wa kunta minal kafirin wa yawmal qiyamati tara alladhina kadhabu 'ala Allahi wujuhuhum muswadda أليس في جهنم مسوى للمتكبرين داك ذاسو تي لو أن لنا كرة إنما منا دامر قومي زوا دنيا فنتبرأ منهم مجيمي موسى تاواي كما تبرأوا منا إرم يد سوما أنا سكيمان تاواي سيالله يتي كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم haka Allah zai nuna musu ayyukansu duka su ga taɓewar da suka yi su ga nadamar da suka yi amma ba ta da amfani nadama ce a lokacin da nadama ba za ta yi amfani ba su shugabannin su ga zunubin su da suka dauka na batar da mutane su kuma mutanen da suka bi su su ga zunubin da suka dauka na kin bin gaskiya da bin shehunnai ko da bin shugabanni na bata an gane ko kalmar hasarat jam'i ne na hasara hasara ana nufin nadama shine Allah ce ya hasaratan alal ibad ma ya'tihim min min min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un kaico nadamar bayi akwai ranar da za a ciji dan yatsa annabawa su zo muku da gaskiya amma ku koma kuna wasa wa yau mai addu zalimu ala yadayhi ya kulu ya laitani takattu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila laqad adallani an adh-dhikri ba'da idh ja'ani wa kana ash-shaytanu lil insani khazula ubangiji yace akwai ranar da mutum zai ci gidan yatsa yace ya laitani ya wail ya laitani takattu ma'ar rasuli sabila kai tuna ina ma tafarkin annabi nabi ina ma ban tsaya biye biye ba ya wailata laitani kai cuna lam attakhi fulanan khalila ina ma ban riki wani ba a matsayin shine masoyi laqad adallani an dhikri ya batar da ni gaburan hujjoji da dalilai ba'da izja'ani bayan sun zo min sai Allah ya ce wa kana ash-shaytanu lil insani khazula haka shaytan yake ya kai mutun ya baro ya tabar da shi Allah ka tsare mu amin ubangiji ya ce wa ma hum bi kharijina minan nar da dai kuma ba za su fita ba daga cikin wuta الله يسلمه الله يجيبه يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين Allah ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane kulu mimma fil ardi halalan tayyiba ku ci daga abin da ke ƙasa na halal kuma mai daɗi wala tattabi'u khutuwati shaytan kada ku bi hanyoyin shaytan innahu lalle shi shaytan lakum gare ku aduwun maki ne mubinin kuma a bayyane wannan aya wasu daga cikin malaman tafsiri sun ce sanadiyar saukarta wasu ne daga cikin kafiran makka ko wasu ne daga cikin malaman yahudawa suka halatta waɗansu abubuwa babu hujja babu dalili kawai mutum ya zo ya ce maka abu kaza halal ne ina hujja bai baka ba kuma ya kafe irin abin da muke gani a yau mutum ya faɗi magana da sunan addini da molanka babu aya babu hadisi kuma ai tabbatar da mutane akan haka in wanda yake neman hujja don ya bauta wa Allah bisa ga basira ya ce meye hujja a yi masa yarfa a yi masa ɓatanci ko a ce ai makiyin annabi ne wai neman hujja a addini shine kiyayya annabi annabin da shi ya zo da hujja da dalilai alfazazi ma ya ce wa ja'a bi ayatin ma had kulla qalatin manzo Allah ya zo da ayoyi hujjoji dalilai bayyanannu a fili wanda suka take duk soki burutsun mai soki burutsu amma yau mutane wai da sunan bin annabi in ka ce musu kawo hujja a maganar da ka faɗa kawo dalili sai su maka yarfe to manzo Allah ba irin kalubalen da bai gamu da shi ba yahudawa hacca suka yi muhammadu makiyin Allah ne me laifinsa duk abin da aka ce da sunan addini sai ya ce a kawo hujja قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين قل فأتوا بالتوراة فتلوها إن كنتم صادقين قل فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين sai suka ce baya san Allah su a ganin su san Allah shine ka makance duk abin da aka ce maka kawai ka tafi da ka ba haka ake ba addinin Allah dan hujja ne dan dalili ne Allah sai da ya aiko mana annabawa dan ya tsayar mana da hujja ya saukar mana da littattafai dan ya tsayar mana da hujja bayan shudewar annabawa yayi ta tada masu wa'azi dan ya tsayar mana da hujja yace rusulan mubashirina wa munzirina li alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul mun aiko muku manzanni masu albishir masu gargadi dan kar ku samu hujja a gaban Allah na saba masa da kuka yi ya riga ya yanke muku hanzari ya yanke muku hujja to da ka dai addini dan hujja ne addini dan dalili ne ba da molanka ake addini ba to da ka ubangiji subhanahu wataala lokacin da waɗannan suka halatta abubuwa na san rai suka haramta abubuwa na san rai sai Allah madaukakin sarki ya rusa wannan abin da dalili an gane ko sai ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane kulu mimma fil ardi halalan tayyiba duk abin da ke ƙasa ku ci na halal sannan kuma tayyib mai daɗi lafazin ya ayyuhan nas mila'un am ana nufin kowa da kowa abinda Allah ya halatta wa musulmi har wanda ba musulmi ba ma in ya ci halal ne a gare shi ya ci abinda Allah ya halatta wa wanda ya yarda da Allah har wanda bai yarda da Allah ba ma in ya ci halal ne a gare shi an gane ko duk dabbobin ni'ima da Allah ya halatta mana mu ci har wanda ba musulmi ba in ya ci bai ba laifi bane ba saboda halacci na kowa da kowa ne haramci ma na kowa da kowa ne an fahimci wannan da haka shi yasa Allah madaukakin sarki yayi gamamman kira to amma duk da Allah yayi wannan gamamman kiran na a ci halal kuma ya ce kowa da kowa sanin kowa ne ba kowa ne zai amsa wannan kiran ba shi yasa zamu ga a gaba Allah madaukakin sarki zai tsuke kiran ga iya wanda suka yi imani domin ya san su za su bi amma asali shine kowa da kowa ma musulmi ya ci mai kyau ya ci halal kafiri ma ya ci mai kyau ya ci halal an gane ko sannan Allah maɗaukakin sarki ce halalan kuma ya ce tayyiban malamai suka ce halalan da tayyiban suna da bambanci wasu kuma suka ce ɗaya ne waɗanda suka ce duk ɗaya ne wanda daga cikinsu akwai imamu shafi'i ya ce halalan shine dai tayyiban tayyiban shine dai halalan hujja shine ai ba a raba tsakaninsu da me da wawul adafi ba da an ce halalan wa tayyiban to ya nuna halal shay wa tayyib shay'un akhar amma ku ci halal daddada ko halal dai halal dai an gane ko amma waɗansu malaman suka ce akwai bambanci tsakanin halal da tayyib halal shine abin da Allah ya halatta a ci tayyib kuma shine abin da yake ba zai cutar da lafiya ba to sannan kuma yana da daɗi shi kuma daɗi ya danganta abin da kai zaka ce ma daɗi a bakinka ba dole ne in na ci kuma yi min daɗi a bakina ba amma dai mu haɗu akan cewa halal ne akwai abin da yake halal ne amma a taunawa baki bai da daɗi to amma duk da bai da daɗin tauna bai da daɗin ɗanɗano tunda Allah ya halatta halal ne kuma akwai wata hikima a cikinsa yanzu misali da maɗaci da zuma dukkansu halal ne amma ɗanɗanonsu ɗaya wani za ka ga yana shan zuma shi taimar wani kuma ya tauna maɗaci shi yemar wani ya sha zuma wani lokaci kuma in buƙatar maɗacin ta tashi ita ma a sha to da haka wannan shine halal tayyib to sannan sai malamai suka ce wannan ya nuna duk abin da Allah ya halatta to wannan ita ce ka'idarsa shine ya zamo tayyib tayyib shine abin da baya cutar da jikin dan adam ba wani abu da Allah ya halatta cin sa wanda yake cutar da jikin dan adam babu shi idan kaga ka cutu to wata larura ce ta samu amma ba asalin abin ba yanzu akwai mutumin da za a ce daina cin jan nama ba wai dan jan naman ne yake da illa ba yanzu lafiyar ka ce ta samu matsala ba ta dace da jan naman ba amma matsalar ba a jan naman take ba daina shan zaki ba zakin ne laifi ba yanzu lafiyar ka ce ta samu matsala shi yasa ba ta dace da zaki ba yanzu yayi maka yawa daina ko rage to mu kula da wannan to kaga da nan ne malamai suka ce za mu gano dukkan wani abinci kenan mai cutar da lafiya to hal haramun ne asalinsa ko ba aya ba hadisi domin akwai su da yawa kuma abubuwan da idan dan adam ya ci za su cutar da lafiyarsa to wannan ko aya ta faɗa ko bata faɗa ba ko mula aka baka sai ka ɗauki wannan ka'idar ka yi aiki da ita ko shakka babu giya tana cutar da lafiyar dan adam tana cutar da mafi tsadar abu a jikin dan adam shine hankali to kaga ba za ta zama halal ba ta kowace fuska saboda bata cika sharaɗin ɗayyiban ba ba mai daɗi ba ce abin nufi mai cutar da jiki ce mai cutar da lafiya ce ba mai gyara jiki ba ce ba ba mai kula da lafiyar ɗan adam ba ce ba to haka nan malamai suka ce a cikin komai akwai halal akwai tayyib fil ma'akil wal masharib wal manaki abinci abin sha matan aure duk abin da kaji an ce haramun ne to ba halal bane ba tayyiban bane sawa'an na ci ne sawa'an na sha ne sawa'an na auratayya ne yanzu kaga mutum ba zai auri mahaifiyarsa ba ba halal bace a gare shi ba tayyiban bace a gare shi mutum ba zai auri yarsa ta cinsa ba ba halal bace ba tayyiban bace a gare shi to wannan shine ka'ida din shi yasa yana daga cikin sifar annabi sallallahu alaihi wasallam yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith yana halatta tayyibat abubuwan da ba sa cutar da lafiya ba sa cutar da hankalin dan adam kuma Allah ya yarda ai mu'amala da su ko ta ci ko ta sha ko ta auratayya sannan yana haramta al-khaba'ith abubuwan da suke cutar da lafiya suke cutar da hankalin ɗan adam ko a abinci ko a abin sha hakanan ma a cikin auratayya to sannan ubangiji ya ce wala tattabi'u khutuwati shaytan kada ku ba hanyoyin shaytan kalmar khutuwat jam'i ne na khutuwatu khutuwatu asalin kalmar khutwa shine takin tafiya idan mutum ya taka kafarsa yayi khutwa taku in ya sake dagawa ya taka yayi khutwa taku shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi yace فإنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة فلم يخطو ولم يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه به بها خطيئة idan mutum ya kyakkyawar alwala ya fita daga gidansa ya kama hanyar masallaci ba zai yi takun tafiya ɗaya ba sai Allah ya rubuta masa lada in ya sake wani takun a kan kare masa zunubi in ya wani takun a ɗaga darajarsa haka haka har ya je masallaci da haka asalin kalmar khatuwa ana nufin taku na tafiya to amma a nan ba da wannan ma'anar ta zo ba ana nufin hanya ta farki na sheda to shine malamai suka ce wannan ya nuna matuƙa wajen hana mutane su bi sheda daidai da sawun kafarsa ka abi ballantana hanyar da ya bi ballantana aje wajen da ya je an gane ko shine ma'anar la tattabi'u khutuwati shaytan kada ku bi tafarkin shaytan kamar yadda a wata aya cikin suratul nur Allah ce ya ayyuhal ladzina amanu la tattabi'u khutuwati shaytan wa man yattabi khutuwati shaytani fa innahu ya'muru bil fahsha'i wal munkar ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا يا ku waɗanda suka yi imani kada ku bi hanyoyin shaidan an gane ko wa man yattabi khutuwati shaitan duk kuma wanda ya bi hanyar shaitan فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر to ku sani shi fa shedan yana umarni ne da abubuwa marasa kyau na alfasha wal munkar da abubuwan da shari'a ba ta yadda a yi su ba to da haka wannan shine to anan kuma sai Allah ya ce innahu lakum aduwwun mubin abinda yasa muka hana ku bin hanyar shedan domin shi maki ne a gare ku a bayyane inna shaytana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu من أصحاب السعير أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا سألة جميل إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون Allah madaukakin sarki ya ce inna ma ya amurkum bisu'i ku sani kadai shi shedan yana umartakku ne da munanan ayyuka duk wani abu mummuna to shi shedan yake umarta ku da ku aikata duk kuma wani abu kyakkyawa shine shedan yake hana ku ku aikata الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا ذاك شي شيطان أجندسا shine ya kai ku ya baro duk wani abu mara kyau ya ja ku zuwa gare shi duk wani abu mai kyau ya hana ku aikata shi kaga sadaka abu ce mai kyau shedan baya so kai saboda ya san in kai zaka samu lada in kai Allah zai haɓaka arzikinka da ita shi kuma baya son wannan saboda kiyayyar da yake maka amma alfasha ka je kai ta kashe kuɗinka a inda babu lada sai zunubi to anan shedan ba zai nuna maka damuwa ba sai kai ka wajen yanzu ku kalli duk wani aiki da ake na addini kyauta ake yin sa amma duk wani aiki na sako sai an biya amma kuma mutane sun fi ganin su je na saban da kansu su biya na addinin ko na alherin kyauta ba za su yi ba yanzu a dai Najeriya gaya mun wani masallaci ne in ka je sallah sai an biya kuɗi babu azumin da kake yi nawa kake biya karatun alkur'ani da kake yi nawa kake biya kuma duk lada kake samu ba kaɗan ba amma ga mun wani waje da ake yin ayyukan sabo wanda ake shiga kyauta giya sai ka sha in ka sha sai ka biya gidan wasanni da gala da club biya ake yi wani lokaci ka je ma da kuɗinka a ce waje ya cika tiket ya ƙare kuma kai ta magiya sai ka biya dan ka shiga saboda sai ka kai kanka kafa wuta da kafarka shedan ya ziga ka sai ya kai ka wuta da kafarka to da ka ubangiji subhanahu wataala yake gaya mana kiyayyar da shedan yake mana shi yasa Allah ya bashi iko ne ya iya rudan mu to duk abin da zai mana amfani sai ya kauda kanmu gabaransa ba zai taba bari mu gano ba ba zai ba mu karjini da karkarsashi na ma'aikata ba in ma za mu ya rinka jan mu ya rinka dakile mu ya rinka kautar da hankulanmu in sadaka za ka yi sai ka irga sai da ƙaramin kuɗi sai canji amma lokacin da ake wani fasikanci za ka je ka liƙin kuɗi tare ka ake amma kana watsawa ba ka jin zafinsu to ire-iren waɗannan abubuwa su ne abin da Allah yake gaya mana duk fa irin wannan mu sani ruɗin shaiɗan ne me yasa lokacin da ake kaza ban yi ba shaidan ne ya ruɗe ka ya hana kai tare da abin akwai falalarsa ka sani alheri ne ka sani Allah ya ce ayi ka sani me yasa lokacin da ake kaza kuma ban ji nauyin yi ba shaidan ne ya ziga ka ya ingiza ka sharrin ka san shi amma lokacin da zaka yi abin sai kau da hankalinka sai yake nuna maka ba matsala kayi kawai ai sau ɗaya ne ka tuba daga baya ai Allah gafurur rahimu ne maimakon a lokacin da yake zuga ka Allahu gafurur rahimu ne to kuma ya tuna maka cewa ai kuma mai azaba ne duk inda ayar rahama ta zo sai Allah ya gwama ta da ayar azaba ayar rahamar dan ta ɗebe ka zuwa ga yin da'a ayar azabar dan ta hana ka yin sako amma shi dan yana so ya ruɗe ka ayar rahamar sai ya ki karanto maka ita sai ya sa ka manta ta amma ayar azabar kai amma ayar rahamar sai ta tuno maka ita shine Allah ce ka masalin shaitani iz qala lil insani kufur kamar shaitan ne in yana so ya kai mutum ya baro ya ya sa kaka kafirce to sai ta nuna maka ai ba komai Allah gafurur rahim ne yo kai ne kai ma suwana ba sun fika ba kai ta ganin ai kai naka ba komai bane ba ma in sata ne yo suwana fa ni me ma nayi in kaza ne yo suwana fa ni me ma nayi to ya kamata a baban ayyukan alheri ya kamata ka rinka tuna wannan in kai mai azumi ne sai ka rinka gano wani ayyafi ne bari in yi kokari in kamo shi in kai mai wani aikin alkhairi ne yawan karatun qur'ani kana sauka duk kwana uku to wani fashi kullun yake sauka irin wannan ya kamata ka gano dan ka ƙara aini a bashi dan duk baya nuna maka wannan shine Allah madaukakin sarki ce idh qala lil insani kafur idan yana so ya ce ya sa mutun ya kafirce to duk wani abu da zai masa ne nuna masa ba matsala ai Allah mai gafara ne ai Allah mai jin kai ne ai kaza ai kaza duk wannan zai ta nuna maka amma falamma kafara idan ya tabbatar ya kai ka ya baro qala inni bari'un minka sai janye ya baka inni akhafu Allah rabbal alamin sai ce ni ma ta kaina nake ni ma tsoron Allah nake malamai suka ce yanzu idan ka sha giya aka ce wane ya haka kace ai sharrin shedan ne to shi shedan din ina ka ganshi a lokacin da ake shan giya shi ina tasa a wani kofi ya sha mana shi shedan ya san girman Allah ta yadda shi baya aikin sabo kai tsaye amma yana zigawa a yi ba wata giya da zaka je a ce maka ga irin wacce shedan yake sha babu ita har yanzu duk mashayin giya ba su gano wace giya ce shaidan yake sha ba whisky yake sha gulda yake sha star yake sha ba su gano ba amma su da suka shashshana su sai ce kuma shi ya sa su to yaushe ya sa ka abin nufi ruɗarka yayi kai kuma ka biye wa ruɗin to da haka mu kiyaye bin ruɗin shaidan da haka ubangiji subhanahu wataala ya ce innama ya'muruhum bisu ya'murukum bisu ku sani shaidan fa yana umarta ku ne da miyagun abubuwa walfahasha da kuma dangin alfasha malamai suka ce akwai bambanci tsakanin asu'u da alfahasha tunda anan an raba su ya amurkum bisu walfahasha kamar yadda wa man yattabi khutuwati shaytani fa innahu ya'muru bil fahsha'i wal munkar aka raba fahsha da munkar nan ma aka raba su'u da fahsha to haka ne meye su meye kuma alfahsha suka ce asu'u abinda duk wani mai hankali baya so duk wani mai hankali lafiyayye in an ce masa kaza ya san ba daidai ba ne to irin wannan shaidan yake sa ka kai abin da a hankalce ma normal hankali ya isa ya nuna maka wannan abin ba daidai ba ne ba to haka nan kuma alfahasha abin da kuma shari'a ba ta so kuma muninsa ya kai muni malamai suka ce ko a cikin laifi ba kowane ɗan ƙaramin laifi ake ce da shi alfasha ba laifi sai ya riƙa ya gawurta ake ce da shi alfasha ma'ana wanda muninsa ya fito fili duk mai hankali in ya ji shi zai ce subhanallahi wannan abin ya munana to irin waɗannan miyagun laifukan su shedan yake sa mutane su aikata waɗansu malaman sun ce duk babban zunubin da Allah ya haramta alfasha ce an gane ko kul inna ma harrama rabbi alfawahisha ma zahara minha wa ma batana wal ithma wal baghy bighairi alhaq وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون أتل ما أوهي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون amma waɗansu malamai suka ce a a ko a manyan zunubi ba kowanne ne ya rika da za a ce da shi alfasha ba akwai miyagu su na daban ne ko a ƙur'ani sai da Allah ya wawware su ya nunnuna su ya ce wannan alfasha ce wannan alfasha ce wannan alfasha ce da suna ƙarara daga cikinsu akwai zina da matar uba to kaga wannan duk mai hankali ko arne ne mutum aka gaya masa wannan ya san abin ya kai muni a ce matar da mahaifinka ya rika a matsayin mata kai kuma ka rinka binta dabbancin ya kai dabbaci shine Allah madaukakin sarki ce wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا أشير أنكو دا أورا ماتا إيايانكو domin a lokacin jahiliya suna yin haka idan mutum ubansa ya mutu ya bar mata to matan sun zama nasa su ya gaje su yadda ubansa ya zauna da su a matsayin mata shi ma haka zai zauna da su sai Allah ya ce a hirku daina haka innahu kana fahishatan wannan abun mummunan abu ne wa makatan babban zunubi ne abin haushi ne wa sa'a sabila kuma kaucewa tafarki ne madaidaici abu na biyu sai zina munin zina ya kai inda ya kai da haka tana daga cikin laifukan da Allah ya kira wata da suna alfasha wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila kar ku kusanci zina daidai da kusantar ta ma kar ku yi lalle zina alfasha ce kuma kaucewa hanya ce domin bata tsatso ne na mutane rusa bil adama ne gaba ɗaya a cikin zina wani mutum ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ya ma'aikin Allah na musulunta na yadda da zan bi ka amma fa ni ba zan iya daina zina ba ta riga ta huda ni kawai ni abin da nazo kai mun izini da lasisi kawai ni in je in ci gaba da zina sahabbai suka ga magana da ya tayi muni akwai rashin kunya a ciki bayan rashin hankali suka tashi za su dake shi sai annabi ya ce ku kyale shi ku kyale shi da hankali yayi magana ku bari a bashi amsa da hankali sai manzo Allah ya ce matso nan sai ya matso sai ya ce zaka so a zina da uwarka yace subhanallah zaka so a zina da yarka subhanallah za a yi da baba kakakka duk dangin sa mata annabi ya lissafa masa yace ba na so sai ce to lokacin da zaka yi zina shedan ne yake kawan maka da hankali baka gane uwar wani zaka bata ba baka gane yar wani zaka bata ba baka gane kakar wani ce a nan gaba ba yayar wani ce kanwar wani ce inda duk mai zina yana hararo wannan to a hankalta ma bai kamata kai zina ba to shine sai sahabin ya ce wallahi na zo gabanka ba abin da nake sha'awa sai zina amma yanzu zan bar gabanka ba abin da na tsana a duniya irin zina sai manzo Allah ya dauki hannunsa mai albarka ya dora akan kirjinsa yace Allahumma ghfir dhanbahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjahu Allah ka gafarta masa zanubinsa ka tsarkake masa zuciyarsa ka tsare masa al'aurarsa zunubi na uku wanda muninsa ya kai muni ake kiransa da albasha shine luwaɗi namiji ya bi namiji shine Allah ya ce waludan idh qala liqaumihi ata'tuna alfahisha ma sabaqakum biha min ahadin min alalamin ku tuna annabi ludu da yace da mutanansa yanzu kwa ke aikata alfasha a halitta a tarihi ba wanda suka taba wannan ku ne kuka fara malaman tafsiri da tarihi suka ce hatta dabbobi kafin mutanen annabi ludu dabba bata san tabi dabba ba jinsi daya kaga rago yana barbarar rago dan uwansa bunsuru yana barbarar bunsuru dan uwansa ba a wannan a tarihin duniya su suka fara shine ma'anar ma sabaqakum biha min ahadin min alalamin a halitta kakkaf ba a taba yin wannan ba ku kuka fara wannan shigantaka waɗannan zunubai guda uku su ne kaɗai wanda Allah ya nassanta su da cewa alfasha a Ƙur'ani auren matar uba zina luwaɗi to in ka kalli waɗannan zunuban ko a cikin laifuffuka waɗannan sun fi kowanne muni kowanne muni amma a wajen masu hankali da masu kyakkyawar ɗabi'a da an ce wane kaza yake sai ka ji kana kyankyamin sa wani ai yana bin mata ubansa wal iyazu billah wani ai mazinaci ne wal iyazu billah wani ai dan neman maza ne wal iyazu billah to amma yanzu an samu promotion abin har gaba ya ƙara har neman mata ijunan su wanda wannan a tarihin duniya ba a taba ba mutanen annabi lutu su suka bude luwadi a leda su ne farko suka fara manzo Allah ya gaskiya ce duk abin da wata al'umma ta yi a baya na sharri ku sai kun yi kun ƙara da haka a fannin fasikanci al'umman mu sai da ta ƙara bayan namiji ya nemi namiji sai da mace ta dawo tana neman mace to da haka wannan duk aikin shaitan ne wala tattabi'u khutuwati shaitan kar ku bi hanyoyin shaitan inna ma ya'murukum bisu'i wal fahsha yana umarta ku da miyagun ayyuka kuma yana umarta ku da alfasha wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun kuma yana umarta ku ku rinka gaya wa Allah abin da ba ku da sani akai mutum ya ce kaza addini ne kaza daidai ne ba aya ba hadisi wanda a ka'ida baka cewa Allah ya ce ko baka cewa abu kaza addini ne sai kana da ayarka sai kana da hadisinka wanda ya ce ayi ko wanda ya ce kar ayi ubangiji madaukakin sarki ya ce ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتبتروا على الله الكذب إن الذين يبترون على الله الكذب لا يفلحون أهر kada ku rinka sabin da baka ku ce abu kaza halal ne ko abu kaza haram ne in kun yi haka kun wa Allah ƙarya lallai sai kuna da hujja lallai sai kuna da dalili ba a yi wa Allah haka ba duk abin da ya maka daɗi ba ne na ka faɗa a baki ko ya maka daidai a tunaninka irin naka ko na mutanen garinku sai ka ce ai kaza ma daidai ne to addini ba haka bane ba yau sau da dama abin da ku a garinku kuna ganin ba daidai bane amma shi a wajen Allah daidai ne a shari'a daidai ne yau sau da dama abin da kai kake ganin kai bai dace ba a wajenka amma a wajen Allah shi ya dace to da haka hujja ita ce addini ba ra'ayin kai ba قل إنما هرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون أهر كركو فدا أبن دبكو سنبا game da Allah subhanahu wa ta'ala mana kenan dole ne kafin ka ce Allah ya ce ko kafin ka ce annabi ya ce sai ka sani ilimi shi ke gaban magana ilimi shi ke gaban aiki a shari'ar musulunci musannan malamai suka ce da Allah ya ce kuma kar ku gaya wa Allah abinda ba ku sani ba to shin an faɗa ɗin ne yasa Allah ya hana ko kuwa dan kar a yi ne a gaba ya ce kar a yi waɗansu malaman suka ce an yi ne shi yasa Allah yake tsawatarwa wanda aka yi a bayan a daina gaba kuma kar a sake domin kafirai sun yi wa Allah ƙaryace ƙaryace da yawa mafi girman ƙaryar da suka yi wa Allah suka ce Allah yana da ɗa ala innahum min ifkihim la yaquluna waladallahu sai ce wa innahum lakadhibun ku tsaya ku ji saboda daga cikin ƙarairayinsu har suna cewa wai Allah ya haihu ubangiji ya ce wa innahum lakadibuna ƙarya suke wa Allah Allah bai haihu ba an gane ko to haka yace wa yunzira alladhina qalu ittakhadha Allahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba cikin aikin da muka turo annabi yayi ya gargadi masu yi wa Allah ƙarya da suke cewa Allah yana da da malahum bihi min ilmin wannan abin da suka faɗa ƙarya suke babu ilimi a kai wala li abaihim iyayensu ma da suka gada suna faɗar haka su ma ba su da ilimi in ya kuluna illa kaziba tsantsagwaran ƙarya ce kawai Allah bai haifi da ba to haka nan mutanen da suke halattawa da ka ko su haramta da ka shine Allah ce qul ara'aytum ma anzalallahu lahu min rizqin faja'altum minhu haraman wa halalan qul Allahu azina lakum am ala Allahi taftarun ku gaya min abinda Allah ya azurta ku da shi na arziki kuke kasa wani ku halatta wani ku ce haram shin Allah ne ya muku izini da haka ko ƙarya kuke masa ƙarya suke masa ko shakka babu to da haka Allah madaukakin sarki yana ta faɗa irin waɗannan ƙaryace-ƙaryace da ake masa ko aka yi masa a baya kuma yana jan kunne a gaba kar a sake masa wa man azlamu mimman iftara ala allahi kadhiba babu azzalimi zalincin da ake da baki sama da wanda ya kirkira wa Allah ƙarya ko dai yace Allah yana da da ko yace Allah madaukakin sarki ya halatta alhalin bai halatta ba ko ya haramta alhalin bai haramta ba to haka nan wanda yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya domin ka gane yi wa Allah ƙarya da yi wa manzan Allah ƙarya suna da bambanci da yi wa kowa a duniya ƙarya yanzu dan ka zo ka yi wa gwamna ƙarya ko ka yi wa shugaban ƙasa ƙarya ko ka yi wa alhaji na ƙarya to ai daman ba dole bane wani ya yarda ba dole bane kuma abi yo ko gaskiya ce ma sai in ce ni ba ruwana ko ba haka ba to amma shi Allah in kai masa ƙarya yanzu fa kana cewa bayi dole ga abin da in kuka bi shine shiga aljanna in nabi ne in kuma kuka kibi shiga wuta in na a guje masa ne to kaga idan mutane suka ɗauki wannan ƙaryar taka suka ɗau shekaru suna bauta a kanta to ashe ka cuce su za a je lahira ka ɗora su a keken ɓera ka ce su biyo hanyar da ba mai ɓullewa ba da me za ka iya biyan su wannan asarar da kasa suka yi babu yanzu ka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza kuma bai ce ba duk mutane sun raja'a suna bautawa Allah da wannan abin wani ya yi shekara arba'in wani tamanin wani akai ya mutu wanda haka ya gaji babansa yana yi kuma duk ƙarya ne sai a ƙarshen ƙurewar lokaci mutum ya tsufa lokacin da ba zai iya komowa ya gyara ba sai ta bayyana a ma magana ƙarya ce to yanzu da me za ka biya shi wannan asarar da kasashe yi babu shi yasa manzo Allah ya ce alkazibu alayya laysa kalkazibi ala ahad yi min ƙarya fa ba kamar yi wa kowa ƙarya bace haka annabi ya ce man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar duk wanda yayi min ƙarya manzo Allah ce ya nemi wajen zaman sa a wuta saboda girman ƙaryar da girman wanda aka yi wa ƙaryar da kuma barnar da ƙaryar za ta yi a cikin al'umma to da ka dai mu kiyaye wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamu ubangiji ya ce wa idza qila lahum yana daga cikin miyagun ɗabi'un yahudawa da masu biye musu in an ce da su ittabi'u ma anzalallah ku ba abin da Allah ya saukar mana ku bi addinin gaskiya ku bi aya ku bi hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne yankan shakku ba wani tarihi ko wani tatsuniya ko wani mafarki ba kalu sai kaji suna cewa bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana a mu dai zamu bi abin da muka tadda iyayen mu akai cewa abin da iyayenka suke kai zaka bi ko da ya saba wa nassi wannan ba hujja bace a wajen Allah domin ba wani wanda Allah ya ce ya bi iyayensa a addini ba hujja ba abinda Allah ya ce mu bi shine me hujja ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya ku ba abinda aka saukar muku daga wajen ubangijinku amma kar ku bi waɗansu masoya ku bar dalili ko mahaifinka ne ya saba wa daidai a shari'ar musulunci ba a ce ka bi shi ba wa in jahadaka litushrika bima laysa laka bihi ilmu fala tuti'huma haka Allah ya ce in iyayenka biyu suka ja ka a kan ka bi abin da yake saɓanin daidai kakka bi su annabi ibrahim kyakkyawan misali ne mahaifinsa ya kira shi zuwa ga bautar gumaka amma bai bi shi ba bal sai da awa ya rinka masa shi ma ya dawo ƙarshe da mahaifin ya ƙi ya dawo to sai ya ce ka yi naka in yi nawa falamma ta bayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a minhu to wannan shine ka'ida to amma yanzu wani kawai ai a garinmu ana yi ai haka muka tashi muka gani iyaye da kakanni to wannan duk ba hujja bace in ka je Allah ba zai saurare ka da wannan ba ko shekara dubu akai a garin ku ana abu ba aya ba hadisi wannan abun ba zai taba zama addini ba dadewa ana barna baya mai da barna fata zama mai daidai dadewa ana ba abu ba hujja baya mai da abun fayyar kida ya zama mai hujja a addinin Allah ba a haka to sannan yawan mabiya ba shi yake nuna mai gaskiya ba hujja ita take nuna daidai zai yi duk mutanen najeriya suna wani abu amma ba hujja a wajen allah bai zama daidai ba yawan su bai sa sun rinjayi gaskiya ba shi yasa annabi ibrahim duk duniya ta saba masa shi ya kafe akan daidai kuma ya zama shine akan daidai su kuma su ne akan bata to amma wasu abin da suke ruduwa da shi shine to ya zai a shekara abu aru aru ana kaza a ina ne Allah ya ce maka in an dade ana abu shikenan ya zama hujja ya zai a ce duk mutanen gari kaza suna yin abu kuma bata ne wa ya ce maka yawan mutane shi yake nuna gaskiya ubangiji ce wa in tuti akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah in ka ce mafi yawan mutane zaka za su kai ka su baro za su katar da kai tafarkin Allah aktharuhum la yu'minun aktharuhum la yaqilun aktharuhum lil haqqi karihun yawa ba shi yake nuna gaskiya ba to mu lura da wannan mu fahimci wannan wannan shine sakon addini gangariya sabanin abin da yau muke gani a ƙasa da yawan mutane abin da yasa kawai na busuwa ne su suka fi yawa abin da yasa kawai nake tare da abu kaza ai shi aka gada iyaye da kakanni wannan ba hujja bace ba shine Allah madaukakin sarki yake tona asirin mabarnata da wannan irin hujjojin nasu wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalalla duk lokacin da aka ce ku zo ku ba gaskiya qalu sai su ce bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'an a'a mu abin da muka tadda iyayenmu suna yi shi zamu shine Allah a cikin ayat zukhruf yace wa kadhalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun ba wani annabi da muka taba turowa a tarihin duniya face idan yace abu gaskiya sai da mutanansa suka ce su iyayensu za su bi su hujja su abinda suka tarar da iyaye su hujja su abinda aka dade ana yi to mu gane gaskiya daban abin da aka daɗe ana yi daban gaskiya daban abin da aka gada iyaye da kakanni daban zai iya yiwa wani lokaci ka gaji gaskiya ɗin to za ka bi ta ne don gaskiya ce ba don gado ba zai iya yiwa wani lokaci ka ga gaskiyar Allah ya mata albarka tana da mabiya da yawa ana iya samu to a wannan lokacin kai dai za ka bi gaskiya ne don matsayinta na gaskiya ba don matsayin yawan mabiyanta ba to in ka rike wannan ka'idar a addini za ka zauna lafiya duk lokacin da aka ce maka kaza ana yi da sunan addini me hujja cikin girmamawa to kana faɗar me hujja ma zaka gane in gaskiya ce in karya ce kana cewa ina hujja shi mara gaskiya ka gama da shi ka gama tayan masa da hankali to yanzu za a fara nade tabar makunya da hauka ai kaga irin ku kenan ai daman makiya annabi ne ai daman munkiri ne me zafi ni da nace hujja hujja kawai ai me abin faɗa baya faɗa sai dai ya faɗa haka in kana da hujjar faɗa mana ciki da gaskiya ai wuka ba ta huda shi da haka ubangiji subhanahu wata'ala ya ce a walau kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wa la yatadun yanzu ba su san iyayensu ba su da hankali ba to kaga me yake cewa abin nan allura ta tono garma da yawan abin da iyaye da kakanni suka yi a yanzu da za a zo a zuba a faifai zaka ga hauka a ciki ta ma rufawa ake yi ba a tunawa Allah dai ji kansu sun wuce tilka ummatun kada kalat amma yanzu baka san yaƙe-yaƙe da aka yi na basasa na iyaye da kakanni lafiyayyen hankali ma ba zai bari ai wannan ba kawai gari kaza da gari kaza a raba goron gayya na fada ba laifin tsaye ba na zaune wannan shine fa yanayin da jahiliya suka rayu wani mawakin larabawa ke cewa la yas'aluna akahum hina yandubuhum fin na'ibati idza ma qila burhana lokacin da ake maguzanci zaka samu kabila dangin su daya tushen su daya asalin su daya amma suna yakin juna wani yakin sai ai shekara 100 ana yi iyaye sun gadarwa ƴaƴa ƴaƴa sun gadarwa jikoki jikoki sun gadarwa tattaba kunne da wata rana za a zo a ce wai me sanadin yakin nan ne in tarihi ya tarihi sai a ce a ai kwan kaza ne wane ya taba takawa ne to ina hankali a cikin wannan ina hankali a cikin wannan wannan shine abin da ya faru a tarihin baya a duniya tsakanin kabilu dangin su guda cikin su guda kasar su guda yaran su guda yanzu mu dawo kusa kusa kasar Hausa a da duk manya manyan garuruwan Hausawa na arewacin Najeriya ai asalin su dai tushe ɗaya ne ba ana cewa duk yaran baya jidda bane da Hausa bakwai da Wanza bakwai ma'ana tushen su guda ciki ɗaya suka fito uwa ɗaya uba ɗaya amma ba inda ba a gwabza yaki ba duk inda kaji ana wasa na tsokanar juna asali da yaki akai kanawa da zage-zage an gwabza katsinawa da nufawa an gwabza da haɗejawa an gwabza ciki ɗaya fa uwa ɗaya uba ɗaya to ina hankali a cikin wannan yanzu ɗan uwanka wanda kuka fito ciki ɗaya family ɗaya kashe shi ya kamata ka yi ko taimakon sa ya kamata ka yi larabawa ausu da khazraj sun yi shekara 250 suna yaki kawai da wasu malaman tarihi suka faɗa wasu suka ce shekara saba'in da biyar amma kun san yakin nan rana yake da ita duk shekara da ake fita a gwabza kamar ka ce ranar idin babban sallah ko ranar idin karamar sallah idan ana gobe za a yi yakin fa gidansu ɗaya fa family house ana hira ana komai ana cin abinci kuma ana wasa wuka ana gobe za mu haɗu gobe za mu haɗu kuma haka za a wayi gari a tafi aje a gwabza yakin shi da ya kisan shi zai ɗauko gawar kuma ya je ya binne ta kuma ya zo ya zauna ya karɓi gaisuwa ina hankali awalau kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an basu san iyayensu abubuwan da suka yi dubban hankali a ciki ba wala yahtaduna ballantana kuma shiriya domin wannan lafiyayyen hankali ma ba zai yadda da shi ba ballantana me ballantana wahayin Allah cikin abubuwan da aka gada iyaye da kakanni na barna akwai bautar gumaka idan ana gaya maka tarihin yadda mutane suka bauta wa gumaka sai ka yi dariya wani abin sai baka takaici yanzu wata rana abu talib yake faɗa a cikin waƙarsa mahaifin sayyidina ali yana da gunki yana kula da gunkin a ɗaki da komai wata rana sai ya manta bai kulla ɗakin da gunkin yake ciki ba sai bar kofa a buɗe sai ɗan tafi wani uzuri kan ya dawo sai dila ya taho a guje ya shigo ɗakin dila wata halitta ce mai kama da kare ya zo yana shinshine shinshinansa irin yadda kare yake idan baka san dila da kyau ba in ka gan shi sai ka ce kare ne to da ka dila bayan ya gama shinshine shinshinansa sai ya zo daidai kan gunkin sai ya ɗaga kafa sai ya tsula masa fitsari yana tsaka da tsula masa fitsari sai shi mai gunkin ya hango daga nesa sai ya taho yana kyakkyakke dila dila ya kore shi to shi kansa bayan dilan ya gudu sai ya tsaya ya tunani ya ce to yanzu allan da nake tsammanin zai kare ni amma ane masa fitsari bai kare kansa ba ya ce a rabbun ya bulu sa'alabanu bi ra'asihi laqad khaba man balat alaihi sa'alibu ubangijin gaske ne dila zai masa fitsari aka bai kore shi ba sai ni mai bautar sa zan zo koran masa dila ce to ni in tawa bala'in ya taso wa zai kare ni kenan Umar dan Khattabi Allah ya kara masa yadda idan ya tuna ayyamal jahiliya abubuwan da aka yi a lokacin jahiliya wani lokaci sai a ga ya tuntsire da dariya wani lokaci kuma sai a ga ya fashe da kuka aka ce me yace wasu abubuwa ne guda biyu muka yi a lokacin jahiliya kan mu musulunta wani abin in na tuna abin kuka ne wani in na tuna abin dariya sai yace yana daga cikin abin dariyar mun kasance muna yin gunki na dabino da zuma a da kowane mutum yana da gunkin sa aljihunsa kamar yanzu ne ka ce kowa da carbin sa aljihunsa to sukan yi guma kansu idan kana tafiya wata yar matsala ta taso sai ka ɗauko gunkin ka samu wani ɗan tudu sai ka aje sai ka roƙe shi sai kuma ka sa aljihu a cigaba da tafiya to wani lokaci gunkin sukan yi shi ne na zuma da dabino sai a samu dabino sai a cire masa kwallon sai a kirba sai a sa zuma sai ya danko sai a yi gunkin Umar ya ce to ina da gunki na na zuma da dabino wata rana sai tafiya ta kama ni guzuri na ya kare na rasa abinci to kuma ga gunkin zuma da dabino aljihu ya ce to sai in fito da gunkin nan sai in ce masa to Allah a yi haƙuri sai in balle masa kafa in cinye ya ce da haka sai da na cinye kayana har na dawo gida ya ce da haka in na tuna sai in ta dariya wannan hankali mai kyau ya yi wannan ya ce to kuma abin kukan shine ‘ya'yanmu da muka binne da ransu mata ya ce akwai wata ‘yata da na haifa ina santa tana sona yarinyar ta shaku da ni irin yaran nan ne masu surutu mun shaku da ita ya ce to amma da yake al'ada ce muka gada iyaye da kakanni muna yin ta ba tare da tunani ba ma ya ce da ranar da zan kashe yarinyar yayi na sa mahaifiyarta ta yi mata wanka ta yi mata kwalliya a zuwa zan kai ta wani waje nan ku binne ta zan je in yi daranta ya ce da naje ina haƙa ramin da zan binne yarinya yarinya ita ta sauko tana karkaɗe mun kura tana baba sannu tana karkaɗe mun kura ya ce amma wallahi ina gamawa haka na ingiza ta na mai da ƙasa na rufi ya ce duk lokacin da na tuna wannan sai hankali na ya tashi sai in yi ta kuka ku kaga wannan kaɗai ya isa ya nuna maka abin da aka gada da iyaye da kakanni baya zama hujja domin wasu abubuwan da aka gada da iyaye da kakanni ban kaura ce kawai a cikinta kuma sau da dama su Allah sai ya yafe musu saboda ba su da dalili annabi bai zo musu ba wahayi bai sauka gare su ba ba a aiko musu da littafi ba to da haka su suna da uzuri amma kai da ai Allah ya aiko maka da annabi aka saukar maka da littafi littafin nan ya iso ma aka karanta ma kuma ka kafe ka ce zaka bi san zuciya to Allah ba zai kyale ka ba da haka mu lura da kyau da wannan yaso da dama wani sai ya kuskure Allah ya kyale shi saboda yana da uzuri amma wani sai ya kuskure Allah ba zai kyale shi ba saboda ya riga ya yanke masa hanzari da haka abubuwan da aka yi a da da yawa kuskure ne da yawa Allah zai iya yafewa amma waɗanda ake yi a yanzu bayan hujja ta bayyana to Allah madaukakin sarki fa ba zai daga kafa ba saboda ka'idar wa ma kunna mu'azzibina hatta na ba'asa rasula ba ma azaba sai mun aiko dan aiki sai mun yanke wa mutane hanzari to tunda ku Allah madaukakin sarki ya aiko dan aike kuma ya yanke hanzari to batun ka ji cewa zaka saba masa kuma ka sha zaka saba wa gaskiya kuma ta kai ka to kar kai ma wannan tunani ko kadai wannan tunani ba mai ci bane ba da haka ubangiji ya ce aw law kana abahum la yaqiluna shay'an wala yahtadun Allah madaukin sarki ya nuna mana gaskiya ya bamu ikon munta ya nuna mana ƙarya ya bamu ikon nisanta ta saboda lokaci dole zamu tsaya nan sai Allah madaukin sarki ya kai mu gobe wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh